الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi ta takwas ga watan jimadin akhir shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ta uku ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na shida a sura ta arba'in suratul ghafir um za kuma mu tashi darasi na bakwai a wannan sura mai albarka aya ta nawa saba'in da biyu aya ta banjuwa eh za a koma aya ta sittin da tara ba eh kaga alamtara ilal ladina yajadiluna muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biya wa didi da fassara wa didi ya ba mu ikon aiki da abin da za mu ji bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون الله ملوكتين زلبية ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله kin baka da masaniya ne dangane da waɗanda yujadiluna suke yin jayayya fi ayatin lahi dangane da ayoyin ubangiji madaukakin sarki anna yusrafun ta yaya ake kautar da su ana biyar da su gaban irin waɗannan ayoyin da Allah ya saukar alladina kazzabu bil kitab kama ka tambaya su waye waɗannan sai Allah ya ce su ne waɗanda kazzabu bil kitab waɗanda ta ƙaryata jinsin littattafai gaba ɗaya mun ce alif da lamu din wato wato ta jinsi ce jinsin littattafai in mutum ya ƙaryata littafi guda ɗaya kamar ya ƙaryata dukan shine allazina kazzabu bil kitab wa bima arsalna bihi rusulana sannan kuma suka karyata abin da muka aiko manzanninmu da shi fa tauba ya alamun Allah yake da sannu za su sani sai Allah yake ni
idil aghlal fi a'naqihim was-salasil yusharun في الحميم ثم في النار يسجرون الله ملوكة تركية إيد الأغلال يا عند واتو أقمي mararruka fi a anakilin a wuyayensu kowane ɗaya daga kira sa hannunsa ɗaure a jikin wuya saurin butan malam za a masa fi a anakilin wata latilu sannan kuma a sa musu sasari sasarai yi abu na wanda za a rika jan su ne sai Allah yake bin hamimu kuma a kai cikin wato wutar jahannama ko kuma wasu malamai suka ce alhamimu cikin mugunyar ruwan zafi tafashacce wanda wato a golden point ɗinsa ya wuce ɗari wane mutum ai ko a duniya man gyaɗa idan ya tabbata yana wuce ɗari wallan tana ruwan wutar jahannama ko a duniya an man gyaɗa ita da an kuna kunan mai daban da ta ruwa saboda su kansu sayansu suna bayanin cewa idan ya riga ya tabbata to yana haura ɗari wani wanda ya digiri celsius ya wuce to wallan tana wannan da Allah da kansa ya kirawo shi cewa ruwa mai daɗi a wurare da dama shine ya sabun da Allah ya ce hadi narul ladhi yukazibu bi hal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin ahad amin din da ya faɗa shine Allah da kansa ya faɗi cewa wato tafasar ta kai ta masa in ji Allah madaukakin sarki baina hamimin ruwa ne tafasar sai amin tafasar ta ta kai ta tafasa shine amin to shi ne Allah madaukakin sarki kuma kuma gaya mana a wani gurin daban cewa wa ashabul kimani wa ashabul kiman fi samumi wa alim wa zillin min ya'mum la baridin wa la kari sannan sai yake zuma innakum ayyuha dhallun almukazzibun la asiluna min shajarin min zaqin zaqu wa mali'una min halbudun wa sharibuna alayhi min alhamim wa sharibuna shurbal him hada nuzuluhum yawm al-din abin da zai tayar ma da hankali idan dan dan wuta ya ji ruwa wannan ruwan da boiling point ɗin sai wuce ɗari shi za a baki a ce ita da zarar ya kawo da shi zai fuskar sa sai ya zagon neman fuska amma haka za a ƙara mai da fuskar ya kuma neman ruwan haka za a je masa hijirwar ba za ta sa wato ba za ta hana shi dukkan fuska ta zagwanye ya san yadda abin da ya faru ba za ta hana in aka kuma mai mai ya kuma neman ruwan ba saboda bala'in fitirwa wane mutum iya wannan kawai azaba ce ne zaman kanta to shi Allah madaukakin sarki yake gaya mana sannan wani gurin yace inna shajarata zaqqum ta'amul asim tajri kalmuni yabli fil budun كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوه فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم هذا إذا في ذوان الروح أنا أقرن كي وكما أنا أقرن يوم تسمى ruwan ana ƙara zuba mar ga wuta yana ci da ita ga kuma ruwan wannan tafashashe ana kuma zuba mar duk wanda kaga baya tsoron wuta ko bai san Allah ba Allah ya san shi ba amma wuta ko yaya ko wata iri yanzu kai buta ce ta da yanzu ta masa ka taba bayan sai ka ji a jikinka wannan tana wanda ya taka garwaci to saboda haka kuma kar ku manta ba ruwan wannan ruwan mugunya ne ta fashe ba iya ruwa zalla ba shi ba kaga da bambanci tsakanin wanda ta kone da miya da wanda ya kone da ruwan zafi da bambanci domin wannan injiniyar din da suka shiga ba wani abu ne suna ƙara masa wani zafi na musamman to ko dalbi irin wannan da suke konewa da shi zaka ga ko an warke taban yana nan shi sa za ga su magabata da yake annabawa gaba ɗaya da yake sun san Allah madaukakin sarki kullum neman tsari suke da wuta to haka almajiransu ba kaga Allahumma tini azabaka haka annabi yake faɗa kullun zai kwanta mai yawma tab'atu ibadak Allah ka tsare ni daga azabar karan da zaka tafi bayin ka annabi yana neman tsari da wuta domin ya san Allah wanda ya san Allah shi yake neman tsari da wutar sa wanda bai san shi ba ko bai neman tsari ba da da wutar sa bai san shi ba kamar yaro ne yanzu yaro kankani yanzu duk yadda kayan ka zama farare kan masu kyau idan ya gama cin miya manja in ka zo kusa da shi zai rike ka in ka rike shi kai ne ma ku ci domin shi bai sani ba wata kila in ya kafur ki da ma dariya zai kawai zai danke ka ne bai sani ba kwata kwata amma mai wayo ka ga yanzu shi ɗanka mai wayo ba zai ɗauko manja ya kama ba domin ya san laifi to wanda ya san Allah maɗaukakin sarki walillahi masalul a'la shi yake jin tsoronsa domin ya san baya wasa kwata kwata duk abin da ya faɗa zai yi to ji to kaga abin da Allah madaukakin sarki yake fil hamimi thumma fil nari yuzdarun kin ka bace ce ruwa da na kai cikin wutar jahannama ana kona su shine yuzdarun sai Allah yake ni ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يذل الله الكافرين الله يجيب ثم قيل لهم سننزع سيرتوا أين ما كنتم تشركون إلى أبا بند وككسن في قرآن شركاتكم duk abin da kake shirka da shi suna ina wanda kake kira koma bayan Allah suna ina min dunillahi wanda suke koma bayan Allah kalu bi shi dallu anna ya ubangiji sun bace mana wane mutum an ce ma yawan shirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati idan wanda ya batar da kai ne ya ga gani shi ma ta kanta yake to zai ce dallu anna ya Allah ya ce ballam na kunna da'u min qablu shay'a sai kuma ce ka duba ƙarya sai ta yawo ubangiji an gon bauta komai ba ma tun da can mutanen da suka ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin hadda rantsuwa a suratul anam wallahi rabbina ma kunna mushrikin hadda rantsuwa mun rantse da Allah mu ba mushrikai bane Allah wai suke ga yawa haka cewa sun rantse da shi kuma su ba mushrikai bane to kaga wannan ƙaryata sun saba ta dama sai Allah wanda kusin sarki yake ballan na kunna da umi in qablu shay'a kadhalika yudillu Allahu al-kafirin kamar haka ne Allah yake batar da waɗanda suke kafirai sai Allah yake ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين Allah yake zalikum wannan ta tabbata ne saboda bima kuntum tafrahun saboda abin da kuka kasance kuna alfahari ne ba wai farin ciki ba alfahari ila ardi aban kasa bi ghairi alhaq ba tare da cancanta ba tare da gaskiya ba wa bima kuntum tamrahun da kuma irin walwalar da kuka kasance kuna yi mutum yanzu yana walwala yana kyanawa yana ganin cewa ai jin da Allah ya mara wato ta goma ya ba shi kudi yayi mara kaza yayi mara kaza to lallai to alahira ma ba abin da Allah zai mara أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أتلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا haka ya rika wannan suka bace cewa tunda ka gaba tunda Allah ya ba shi ya'ya da dukiya a duniya to alahira alahira ba haka za'i ma haka yake la utayen da malam wa walada sai Allah yake akala al-ghaiba ya ne ko gaibu ne abin da kaza inda rahman ya ala ko alƙawari suke da Allah Allah yake kalla bar wannan maganar sanaktubu ma ya kulu da sanin za mu rubuta abin da yake faɗa din nan wa namuddu lahu min al'azab madda sannan kuma mu dillin kamar azaba kala kala ai madadin ta wa narithu ma ya kulu wa ya'tina farda sannan mu gadar mata abin da yake faɗa kuma shi kadai ne zo kilo hadisi Abdullahi da Abbas annabi alayhi salatu wasallam cewa idan mutum ya mutu abubuwa uku ne yake bansa ya tuba wal mayyita salata ko yace abubuwa uku suna bin wato guda uku suna bin mamaki ya mutu fa yanzu usnani wa yabqa wahid yace guda biyu za su dawo ɗaya ya zauna sai ya fara shi annabi yace aluhu wa maluhu wa min wa aluhu wa maluhu wa amaluhu da iyalinsa da dukiyarsa da aikinsa suwaye za su dawo da iyalinsa ƴaƴansa ba mai zama awa ɗaya za ka ga sun riga kowa dawowa ma ba ita ba wa malihu da dukiyarsa in aka bi da wani bargo mai kyau wani zai ce an ban musu bargo a irin wannan barbutan da ake sawa zai ce a dawo da shi an ban musu bargo idan aka bi da peacock ɗinsa ba wanda zai ce a bar shi a gurin a bayan peacock yana da ita ne za a kai shi ɗan dodo ko ta rauni fan kanta ba gandu za a kai ki ba ba wanda zai ce wannan mota a bata duk motocin alaji yanzu sai kun tori su a ban mata wannan babu yanzu haka wani a yaran ma ya kace mu kullun bare kuwa to yake ji ana dawowa ya rike mu kullun har a ga wa makoci da an fara magana gado yace ita za a bai ko ba a yi to yace shi wannan mota za a bai wane mutum sai nan da nan shine da yuri yake cewa wa tantanal ahibbatu ba'da ashrin ko wa qarshin la idaman bariya ce yace hatta yi uwan mu da jini bayan kwana goma kowa ya manta da ni yace wa qarshin la idaman bariya ce jikin ya zama asusuwa rubako rubugagu ashin ya fara fashewa amma an manta da mu an fara rigima akan wani abu shine maganar da nake ta lalatawa kamar yadda na faɗa jiya kaga sai na wakar hitabun da za a yi ban na shekara 25 ne domin yana shekara 38 aka haifu annabi ya shekara 63 a duniya to iya wannan wallahi da hitabi na da naka ya fi naka tsaho kuma da ma'auni ɗaya za a auna bikin ɗaya ne da naka da namu da shi za a auna yana waka to magana ce yana waka yana lissafa maganganun da yake a wuni shi ne wanda aka taba samu cewa ya zuba kafan fanni a bakin sa ba dan kai ya magana sai zai faɗa da ni kawai bale kul khaira auli yasmu sahabbai ahli sufa su wajen 70 dole abu sai aka rasa gaba an tsammani yace gaba ɗayan sai da aka duba wa mai riga da wando cikakkiya to ka ba da riga biyu guda biyu duk masallacin nan ba mai kasa da riga biyar babu da ko wanda ya sani bi ɗari uku da sittin ake warma a shekara na shekara kullum ya sa baya canjawa kullum to to saboda haka kaga wannan biki an ba hijabi a kan yana abokan ina za a ba hijabi a kan wayannan wani bawa Allah yana zuwa karatun na wasu kila ba yana jina sai mun yi kayan su sun fi ɗari yake wallahi ba na riga da wani sun fi ɗari to kaga duk sai amma tambaya sai na wakar bai da account a Zenith Bank bai da shi a Buri Bank bai da shi a Guarantee bai da shi a First Bank bai da shi a kowanne irin banki ba shi irin shi a jari ko ɗaya babu to duk sai an tambaye gaba ɗaya bayan ɗaya kaga hisabun zai guda su tsawo kai ko din shekara ka 40 ka auna ka gani kai balaga kana shekara 15 shekara 25 duk sai Allah ya tambaye ka kai balaga da iya mu da suke shekara 60 65 50 da kaza 70 kaga abin da yawa saboda haka wayan abubuwan su ya kamata ko da yanzu mu rika kallo idan mutum yana tuna wayan abubuwan ko zai rage zai rage buri wallahi zai rage buri burin ka zai ragu to kaga shine Allah yake mana zalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bi ghayri al haqq wa bima kuntum tamrahun da Allah kuka kasance kuna walwala ba dai bi bane Allah ya baka dukiya ne yawa kai amfani da ita amma ka sani cewa amfani da dukiyarka wajen bin Allah shine ba alkhairi domin dan hisabun naka ya zama hisaban yasira fa tauba ya hasabu hisaban yasira ai ba hisabi da tauba shine kawai domin ka san ko mai saukin za a yi ba sai ka dade za ka dade domin wata kila Allah ya ba tsawon shekaru shekara ka saba'in yanzu sannan kuma ka taso a biloniya wata kila duk kana shekara talatin da biyar kake da kuɗi ko arba'in ka ga shekara ka talatin kana biyan dala to iya wannan tambayar da za a yi ma na tsawon wannan lokacin ai ya isa sai na abu karba ruwan da wannan wani daga cikin su saboda gudun kudin baki gaba ɗaya daji ya koma abu zai da gifari والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم sai yace in ka ajiye kuɗi ya kwana a gidansa ka ci haramun ka ci riba aka tambaye shi dalili ya kawo wannan aya sai da Usman yace kaga ba Allah wannan bai da ta kai kadai ba ka bai da yace gaba da yake ko ma gefe ka kyale mutane ne shine goma rafata yace can daji ya zauna shi da iyalan da wanda ya ce zai rayu shi kai shi sai mutu shi kadai shi kadai za a tafi da wasu na so ku su gwada shi bai san su ba aka hada kuɗi a yanzu in in ka kwambatin kuɗin ta iya zuwa miliyan ɗari biyu aka ce a kai ma inda aka je bai san su ba suke sallama da ya kace gaji da za ka ya kaba ya karba ya bude yake to ya bude sai to bakin hanya duk wanda ya zo da zai din budu ya bai shi ne tare da kudin kaf ina wannan mutanen da koma suka ga wanda suka aiko su suka ce wannan mutumin da gaske ne ai kuwa ai ko kai yanzu idan gwamnati ta ga kada ne ka sai ka tuno ma kuɗi ko wani abu ina ga ba da sun ga ka karba to sun gaba da kai kada fara magana za a turo ba wani kidi a ce kai kaza kai kaza ba ko ba kai bane kana da mu zaka ce da kuɗi ko da wata kungila ko wani abu ka ji mu da an to sai a kafa ba tar eh a sama zizizini tana bin ka duk inda kai to saboda haka wannan shine kaga abin da ya faru da shi karshe shi ta ya mutu da Abdullahi da Umar sun dawo daga aikin hajji matarsa ta fito bakin hanya tana neman agaji cewa mijinta ya mutu suna zuwa cikin wannan abu da ne kace sadaka rajulun kare annabi yayi gaskiya suka yi kin sai suka bunne to kaga su da gaskiya suke da gaskiya shi za ina yau ba ku wannan bazalin da za a zo yanzu a tashi kiyama a ce ka tafi aljanna amma ba ka damar in ka leka ka hango su sai dawo ka ya kamata ka dawo ka ce ba nan bane a ba irin ta kuma ina sai ka leka ka hango ɗan ungo da wani da wani da wani to nan ne bare kuwa amma wayannan mutanen ai wallahi da gaske suke da gaske dan dan imani kana karanta shi ba alamin nubala layin sahabban nan gaba ɗaya dan dan imani za ka karanta dan tsarsa madara wallahi dan tsarsa ka kuma kin gaba lafiya to wannan shi ne shi ne Allah madaukakin sarki yake saboda walwala da suke suna kan kawo udkhulu abwaaba jahannam Allah yake to ku shiga kofofin jahannama jahannama tana da kofofi la tabatu abwaabi li kulli babin minhum juz'un maqsum ko ta kofa akwai tawagar da su shiga tawagar majalata akwai ogan su wanda zai zai da wato ragama tawagar kaza tawagar kaza kowanne layi kowace kofa shine juz'un maqsum ya Allah yake khalidina biya za ku dawwama a cikin cikin ta tabi ta wasu wal mutakabbirin ke da bakowa wato irin ta wasu girman kai sai Allah yake فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله ملوكتين سرجيتي فاصبر كيا قولي يقول تعالى آمرا رسوله بالصبر على تسليمه من من سبله من قوله Allah madaukakin sarki yana faɗan wannan ne yana haƙurƙurtar da annabinsa dangane da ƙaryata shi da mutanen su suke yi fa inna la sayyidu laka ma wa'adaka min an-nasr cewa da sanan Allah zai cika ma abin da yayi ma alƙawari na nasara wa zafri ala qawlika da cin nasara akan mutanenka wa ja'ala al-aqibata laka wa liman ittaba'aka fid dunya wal akhirah sanan Allah wa daukakin sarki zai sanya aqiba kyakkyawan karfi gare ka da wanda ya bika a wannan duniyar da lahira to shine fasdi kai hakuri shi wanda aka ce yawa hakuri to lallai akwai wani abu da aka yi masa ne taba zuciya domin asaburu daga asiburu ne asiburu madani wa sabrun mithlu fihi murrun muzaqatu lakin la akhirahu ahla min al-asal daga asiburu ne cewa wato murrun muzaqatu cewa yana da yana da tsaci wajen dandano irin karshen sa ya fi jima dadi idan Allah ya ce kai hakuri fa in ma nuri annaka ba'dal ladina aiduhum idan ma mun nuna ba wato wani sajin abubuwan da muka yi musu alƙawari na azaba aw na tawaffai naka ko kuma mu karbi ranka wato mun nuna ma tun kana duniya cewa mun ce za mu azabtar da su mun ga dama mun nuna ma a duniyar nan ko kuma mu bari sai Allah ya dauran ka bayan sabon duniyar kuma Allah madaukakin sarki ya dau mataki a kan fa ila yana yurja'un to ka sani cewa duk gurin ba za su dawo in kana da rai aka yi musu hukunci duk gurin ba za su dawo in ma baka da rai aka yi musu hukunci gurin mu dai za su dawo sai Allah ya ce ni wala kana arsalna rusulan min qablik hakika mun aiko da manzanni kafin ka shine ne kabuli minu man qasasna alayka cikin zakon wanda mun ba su labarin ka mun ba ka labarin ka kai a cikin annabawa wa minu daga cikin su kuma akwai man lam naqsus alayhi wadanda ba mu ba ka labarin su ba wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi aya bai dace da wani manzo ya zo da wata aya ba illa bi idnillah sai da idnin Allah fa idza jaa amrul lahi da zara al'amarin ubangiji ko ya zo ya Allah barakatun sarki yake ne wa qudiya bil haqqi ya Allah ya hukunci da gaskiya wa katira hunalika al mubtilun daga wannan lokacin ne wato za a warkiya kowa ya gane wato waɗannan mabannatan sun yi asara ba wai a lokacin za su yi asara ba a'a a lokacin za a warkiya kowa ya gane asarar ruri to wannan ayat da Allah yake wa laqad arsalna rusulan hakika mu aiko da manzanni min kabuli ka kafin ka miru man qasasna alayka cikin su wasu mun baka labarin wa minhum man lam naqsus alayka daga cikin su wasu ba mu baka labari ba annabawa dubu ɗari da wani abu to Allah barkatun sarki ya bada labarin annabawa guda 25 wanda wato suratu suratu ali imran suratul anam ta kawo 18 sauran surori kuma wurare daban-daban ta ka bakwai shine wani mawaki yake cewa hatmun ala kulli bitaklifi ma'rifatun bi anbiya ala tafsir qad ulimu sai yake wa fi tilka hujjatuna minhum samaniyatun min ba'di ajrin wa yabqa sab'atun wa hum idris hud shu'aib salih wa kaza zulkifl adam bil muqtari kad khutim kaga wayannan guda bakwai kenan cewa yi wato hatmun ala kulli bi taklif ma'rifati wajibi ne akan duk wani baligi ya san wato ya san wa bi anbiya ala tafsir wayannan annabawan ararrabe sai bayan daya ya kasansu sai dai fi tilka hujjatuna minhum samaniyatu a cikin tilka hujjatuna cikin suratul anam an zuma da samaniyatu min ba'di ashir an zuma da goma sha takwas shine samaniyatu min ba'di ashir wa yabqa sab'un wa hum sai ce sannan kuma guda bakon sun wanzu tuni sai da idrisu hudin hudin shu'aibun salihun wa kaza zulkifulu adamu bil muqtari kad khutimu kaga can wa fi tilka hujjatina atayna ha ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim kaga dai ko wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min dhurriyyati dauda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kadhalika rajul muhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullun min as-salihin وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين كابو متى كفر an fahimta da kyau ko to shi ne su kuma sauran bakwai din sai ce Idris sai kowa cikin suratul Maryam ko suratul Anbiya wa zkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya kaga anan anan ka samu annabi Idris an baka labarin su kuma a takaice sai ce Hudu wa ila adin akahum huda ko ka tafi arab ko ka tafi sauran wurare da yawa shu'ara da sauransu zaka samu labarin annabi hud sai ce shu'aib wa ila madyan akahum shu'aiba a suratul shu'ara ko a suratul arab sai ce salih wa ila aw samud akahum salih kaga shi ma ya fita shi ma ka je wurare da dama amma ko ka tafi suratul arab shi ma yana nan sai ce wa kuma sai ce shu'aib wa kaza bil kiflu shi ma ka tafi wajen kifl cikin suratul anbiya shi ma akwai shi yake adam sana adam wa allama adam al asma'a kullaha yake bil muqtadi kad khutimu muhammadur rasulullah walladina ma'ahu ajda wa ma muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi rusul wa ma nuzila ala muhammad kaga wayannan guda 25 sun cika yace ya kamata a ce ka san wayannan duk tafsir ɗaya bayan ɗaya ke jin amfanin yin tafsiri da cewa ana biyawa kana jin annabawa ɗaya bayan ɗaya ana gaya ma sai dai akwai waɗanda kuma wato an yi saɓani a kan kuma an ba da labarin annabawa ne ko ba annabawa ba kamar zulkarnai kamar kidir kaga wayannan zancen da ya fi inganci a annabawa ne amma na na maryam ita ma an yi sabani duk da cewa zancen da ya fi inganci ba babu ba ba ba annabiya ba ce domin Allah ya taba turo wato mace a matsayin annabiya ba an fahimta an haka ne wannan dalili ne sai a ɗauki mahaifiyar annabi Musa ita ba yawwa wa wa'ayna ila ummi Musa an ardi ayi in dai magana cewa an yi wahayi ne ita ma ita aka yi bambata wahayi ilhama ake ne mun yi wannan magana a suratul qasas an gane ko sannan kuma sai luqmanul hakim shi ma wala kada ake na luqmanul hikmata al hikma din da ya janyo an tattauna tsawo wato magana ne tsawo shi ma mun yi magana a suratul luqman akan wannan cewa annabi ne ko ba annabi bane luqmanul hakim to kaga wayannan su ne amma wai sai jirin da biyar din kai tsaye kun ji shi yanzu mun karanto shine wala kada arsalna rusulan min qablika hakika mun aiko da manzanni kafin ka minhum man qasasna alaika daga cikin akwai wanda mun bada isas mun gaya maka kisas wannan kamar ya tsaya umarin ya tsaya wala azim wa minhum man lam naqsus alayka wasu daga cikin ba ba ba ka labarin su ba kaga wanda ba a bada labari ne yanzu kamar annabi alayka annabi amma duk malamin mutum sai dai ƙarya zai fi kawa alhaji bika ba zai gaya ma ba zai gaya ma labarin ka ba domin Allah bai faɗa ba annabi bai faɗa ba an fahimta da kyau ko yawwa to shi ne yace wa minhum man lam naqsus alayhi wa ma kana li rasulin bai dace ga wani manzo ba an yi atiya bi ayatin yazo da wata aya mu'jiza illa bi idnillah in ba da izinin Allah ba fa idza jaa amrul lahi da zarar umarnin Allah ya zo ko qudiya bil haqqi sai a zartar da wannan abin da Allah ya umarni da shi sai a hukunci da gaskiya wa khasira hunalika al-mubtid to a nan lokacin ne mabarnata za ku ga a tsara su ta fito bibi ba wai a lokacin ne za su yi asara ba a lokacin da ya yi wasiya kowa a gani ya Allah ya gani الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون amin ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون Allah madaukakin sarki yace Allahu allazi ja'ala lakum al-an'am Allah madaukakin sarki shine wanda ya halitta muku al-an'am dabbobin gida litarkabu minha don ku hau wasu daga cikin su wa minha ta'kulun daga cikin su kuma kuke ci nan malamai suna magana ja'ala a larabci tana zuwa da wato ma'ana hudu amma qur'ani ya zo da guda uku na farko tana zuwa da ma'anar khalaqa ja'ala sannan tana zuwa da ma'anar aisha kaba ita kanta ja'ala ne tana zuwa da wannan sannan tana zuwa da ma'anar sayyara wannan qur'ani shi ya zo da shi. sannan ta hudun kuma tana zuwa da ma'anar shari'a shi kuma larabci ne zo da shi qur'ani ne zo da shi ba. misali da Allah ya ce Allahu allazi ja'ala lakum al-an'am nan yana nufin Allahu allazi ja'ala lakum bi ma'ana khalaqa lakum al-an'am ya halitta muku alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal-arda waja'ala dhulumati wan-nur waja'ala dhulumati wan-nur ay wa khalaqa dhulumati wan-nur an fahimta da kyau ko yawa saboda haka ja'ala bi ma'ana khalaqa sannan sai kuma bi ma'ana ayyuka kada waja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inasa ai wato a kan jin khalqahum ja'alu ai shaqadu shima kaga bi ma'ana ayyuka kada a wannan kenan sai kuma sayyara alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was samaa binaa ai sayyara lakum al-ardha firashan was samaa binaa saboda kaga wannan kenan sai kuma shari'a sai a larabci ji kuma za a ce wato ja'ala yaktubu kitaba ai shara'a yaktubu kitaba ya shiga cikin rubuta littafi saboda haka ukun qur'ani ya zo da su guda ɗaya kuma a larabci ake faɗar sa saboda haka kaga ja'ala tana da ma'anoni daban-daban ke wannan to shi ma anan Allahu nabi ja'ala lakum al-an'ama ai khalaqa lakum al-an'ama Allah ya halitta muku dabbobin gida shine samaniyata azwaj min ad-dari ithnayn wa min al-ma'd ithnayn قل أذكرين حرم عن الأنثيين بأمر كملت إلى آخر الآية إيت ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين kaga cikin tumakai akwai kashi biyu cikin awakai akwai biyu shine tumaki rago da tinkiya sannan akuya da gunturu sannan sai sa da saniya raƙumi da taguwa wannan sune al'anama to Allah madaukakin sarki ya hore muku wannan ne ne tarkabu min hadan ku hawo su daga kira kuma ana hawa ai tafiya ne tsawo a kansa ta noma wasu wuraren ana hawa shi za yake minha yake ba duka ba wa minha ta'kulun daga cikin su kuma kuke ci har yau wa lakum fiha manafi kuna da amfani mai yawa da dabbobin da yawan gaske in ka je wani garin ba abin da ake yarwa a jikin dabba ka kashin tayi cikakken taki ba original kashin dabba sannan gajinta ayi amfani da shi wajen riguna ko jakunkuna ko wasu abubuwa daban-daban kahon ma ba komai ba a yarwa a cikin dabba gaba ɗaya saboda amfanin da take ne an gane ko to shine marabi'u kuna da amfani ne yawa a jikin su eh sai ce wal tablugu alaiha hajatan fi sudurikum kuma dai isan isan da wato haja irin bukatar da take cikin zukatanku abinda kake riyawa a zuciyarka sai raƙumi yayi ba cewa tafiyar nan ne tsawo yanzu ya za a yi ga kaya wannan abin da kake ji a zuciyarka to jera kuma ya timba shine fi suduriku abin da kake riyawa a zuciyarka cewa an kai ne ba za ka iya ba to raƙumi zai yi domin raƙumi Allah ya mabbai wadda yana iya kwana arba'in bai sha ruwa ba domin idan ya sha ruwa yana da rizabuwa a cikin sa aruminant animal ba da abun mamaki irin raƙumi babu shi da Allah ya ce afala yanzuruna ila libni kaifa khuliqat shin ba kwa domin raƙumi suka fi gani shi Allah ya ce ba kwa duwan raƙumi irin yadda Allah ya ba halitta kafarsa wannan kofatan da kake gani mai laushi in ya taka tsaya kuma ba ta kulawa idan ya hauka yaji ba eh sai ya rika kamar liba haka in kana kallon rayuwarsa yanzu haka zai rika tagawa in yana kan yayi sannan ya hauka abin da yake dan dauri zai koma noma da tafiyar sa sannan ya samu kayoyi tuje kaya ba za ta yi mar illa ba shi sa yake iya wato iya tafiya doguwa ko da za a je gurin da gaba ɗaya kayan abinci ya ya bushe to shi zai ce zama masa abinci wato mai kyau shi sa ke ce masa safinatu sahara wane mutum kaji da idan za ka kwaikwayi niro wane mutum ita ma tana biya idan ta a sunan lafafi wane mutum to kaga wannan duk aya ce duka ayoyi ne cewa wahayi ya kawai da ake faɗa da shi raƙumin yana iya biyo idan sawai ya kallo baya ɗaya biya nan ɗaya biya nan wannan abala yanzu rona ila libri kaifa khuliqat tunda kaji Allah ya ce ba za ku kalli raƙumi ya akai halittar sa ba lalle akwai abun ban mamaki akwai baya jin zafin ya taka kwalta farai kuwa wane mutum wane mutum eh wannan hadisin Imam Ahmad ne amma kaga ai abin da suke hautawi ne suka yi akai cewa wai suka ce abin da ya faru a Malikiya cewa wai wani ne ya jisa a gurin sai annabi ce kowa ya tashi a lola an gama cin nama da kuma amma sai ma ba wa zaka kawai shari'a ce annabi ne faɗa haka amma ba dan naman da na dasa bane shikenan shari'a ce kawai ta zo da haka cewa naman da wato an ji za a tashi a lola duk da mazahib ba duka ne suka yadda da wannan ba kamar yadda na gaya ma malikiya suna ganin sai dai kai ka so ka wanke kawai ka gane ka zo ka kuskure bakinka to wannan shi ne amma raƙumi yana da baiwa mai yawa wa alaiha akan raƙumi ne wa alal burki da jirgin ruwa yuqmaduna ake dauko ka kalli jirgin ruwa shi kansa ai jirgin ruwa ka duba irin wata shekara da aka yi wani wani wani akti da wata gobara ta tashi a fafa Lagos wajen tashar nan lokacin da ta tashi abin da ya tada hankalin kamar da suke faɗa a labarai shine tsoron da ake yi wani jirgin ruwa ya to da mai wanda wannan man da yake dauke da shi mota 300 ce za ta dauka sai ake jin tsoron kada ya karaso ya kama mota 300 fatanka ta mai shi kada ya dauko kana kallo ruwan da ya taba hawa jirgin sama ya gani ko je airport zai ga idan ka sauka daga jirgin sai kai da ake fito da su sai gaban ka ya faɗi cewa a wannan jirgin da nake a ciki aka ɗebo wannan kaya Allah gaban ka sai ya faɗi ana ta shigo da kaya shigo da zuwa kai nake wani bawa Allah wannan kayan ba yace a jirgin da nake nake to Allah ya kiyaye gaba darasi ne babba kaya ne lodi lodi din yau ku kowa ya ɗebo kayansa kuma wai an zuba wanda in a gaban idan ka ne wallahi ba za ka hau ba da za ka yi wannan wasa za a yi da ranka to kaga shine wa alaiha wa alal fulki tuhmadu ya Allah yake ne wa yurikum ayati na wa yurikum ayatihi fa ayya ayati llahi tumtirun Allah yake wa yurikum ayati Allah yana nuna muku ayoyinsa fa ayya ayati llahi tumtirun to a cikin ayoyin ubangijin yanzu da wahayiya ko ta raƙumi ko ta jirgin ruwa ko ta jirgin sama wace kuke mutantawa wace kuke ko ta halitta sama ko ƙasa wace ce kuke mutantawa ko ko ta shuka da Allah madaukakin sarki zai saukar da ruwan sama guda ɗaya haka ne wani tsami a gona ɗaya da neman jaki da mangoro da goba da kankana da kaza da kaza da kaza da duk da tsabiya duk komai ruwa ɗaya Allah ya ba su amma kowanne testin sa daban ruwa ɗaya suka sha fa ayya ayatin lahi tunkirun to ta ayar Allah kuke mutantawa za ka ga a gona ɗaya ka sha wannan sai ka gona ya ce kar ka sha wannan ba shi da zaki ko ba wancan ko ba ruwan suka ji aka jona ba ba ruwa ɗaya ne sai Allah yake ba ayi ayatin lahi tunkirin to ayoyin Allah wanne kuke musantawa wace daga ciki sai Allah yake أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
الله يجي أفلم يسيروا إن بلاتي كثيرة بني بتهولي وبا ta ɗaukar izina kawai ba za su izina ba fil ardi a ban kasa fa yanzuru su duba su ga kai fa kana akiwatul ladina min qablihim ya alkan waɗanda suke kafin su ya kasance duk ya gantakar da mutum zai ba zai kai ba adi ba Allah da kansa yake wa tilka adi wa'annan su ne adawa ba adi wane mutum ka je ka kalli duwatsu a masar yanzu a Egypt ka je ka gani har yanzu ba su da na'urar da za ta iya ɗauke duwa wasu duwatsun Allah amma ba ari da hannu ya tunkuɗe da hannu ya dauko ke taji gurin ko ko har yanzu ba da na'urar da za ta iya dauka to wani irin dan duniya za a je kai shi babu dutse da mutum zai samu gaba ɗaya ya kalle shi kawai sai ya ce to wannan a cikin ni kaza da kaza sai ya sassaka shi da hannu haka ne kawai gara da hannu zai rika kwakule kwakule shi zai da hannu haka haka Allah ya gaya bar kafin yan tuna yin jibal suna takura dutse da hannunsu ba gatari ba haka sai ya kwakula sai ya fitar da wannan bedroom ne ya fitar da bedroom da hannunsa sai ya ce kuma bara yi masa toilet duk wani ban kai da zaka yanzu wallahi duk sai ake yanzu adawa sun gama su komai ni yanzu duk abin da kaga ana yi su ne ko me ko me za a yi nan gaba wallahi sun gama to shine Allah madaukakin sarki yake to ka duba kaga wato kanu askara minhum wato sun fi yawan dukiya wato da kowa sun fi karfi wa asaran fil ardi sun fi ne yanzu kafirin yanzu sun fi tasiri a ban kasa domin ga abubuwan da muka bada suna yi duk wani hawa hawa da ka gani tunan ba'adi ya wuce wannan in ya dawo yanzu ga wannan tsofaffin gidaje muke tsoho ne kuma na toka ba ma gina anum domin ga gina rugujowa yake nasu kuwa ba wanda za a haka a BBC da kaza zai rugujo babu wannan magana ga gina har yanzu kaje in kaje masa ya kamata kai wannan kallon to Allah yake ba ma gina anum ma kanu yaksibun abin da suka kasance suna tsoro ta biyo da ta su komai ba ba abin da ya mutu ya Allah yake فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون الله يجي فلما جاءتهم رسلهم بالبينات يا عند منزلن في الصلوة مثل هجوزي ما بينا فرحوا بما عندهم من العلم جزء الفاعل إذا أولد كالجين إلي kunga farfesoshin mutane ne kwararru ne sun kware Allah ya musu baiwa ta ƙarfi da lafiya da kuɗi da duk abubuwan da ba ka tsammanin jira ne to yayin da hujjoji suka zo rika alfahari cewa mu da muke da kaza na kware a kaza ni za a zo a gaya wa kaza shine farihu bima indahum min al-ilmi ba a tabbiyar da Allah ya ma ilimi karka ka baki ba a lokacin da nayi kaza a ka bari wani ya faɗa kuskure ne eh lokacin da zan yi kaza kafin nayi kaza kuskure ne ka bari wani ya fada wannan yana sa ilimin ke rika zamun tawaya yawa sai ne tambaye ka ga ka ce wani zo ka ba mu tarihin ka ro bayan din sai ka zo amma ka zo ka rika ka bari digara ai lokacin da zan yi kaza lokacin da zan yi sauka ta biyar kuskure ne za ku ga musamman alarmun mutuna wato duniya da ɗiban zuwa zo ya ce lokacin da zan yi haddan Qur'ani na farko ne ka bari wani ya fada domin ka samu tawazu cikakke kuma Allah ya rike ma ilimi ya baka ilimi ya baka ka ma albarka ba kwa ganin wasu ga wani yayi karatun da gaske amma ko indiya ka ba a ji yasa Allah ba ya san cika baki a komai annaba ne fa na Allah yayi wa'azi wa'azi yayi wa'azi wani yace wani yace an yi akwai wanda ya fi kai ilimi ko annabi Musa yace ba da shi iya wannan kalma ya faɗa Allah ba hukuncin sarki yace to yaje ko ya ji a gurin kidin shi manzo ne kidin ku annabi ne amma ka sai je gurin sai karo ilimi mun karanta kundi yadda abin da rika bibiya eh bayan daya duk inda ya roji a nuna ba ka san wannan ba fa haka ake ba to Allah baya san albahi kwata kwata abin da Allah ya ba kakkai albahi kullum shi za ku gaba gabatan mu malamai na da zaka ce ala gafa tawalan sai ki almajiri to wannan tawazu'un yana sa ilimin ke zama mai albarka sai kai albarka an fahimta da kyau amma Allah ya kuskure ne ina takeici in ga mutum ya miƙe zai bayani yana koda kansa kuskure ne kuskure ne wannan yana sa ilimi albarka ta kai baya to shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa farihu bima indahum min al-ilmi suka rika alfahari saboda abin da Allah ya ba su na ilimi wa haqa bihim ayna zala bihim ko a hada bihim sai kawai ma kanu bi ya taji abin da suka kasance shine izini bi sai zo ya kewaye shi ya jira musu na azaba sai Allah ya ji ayat karfi ko sai da فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين نعم فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا ونعم سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون Allah ya ce falamma ra'u basana yayin da suka ga azaban mu kuma kalu sai suka ce amanna billahi mun yi imani da Allah wahdahu shi kadai wa kafarna bima kunna bihi mushrikin mun kafirce duk abin da muke shirka da shi gaba daya wannan kalmar shahada ce ko bai ta wace ita ce me zai nuna ma cewa sun yi kalmar shahada dan Allah yake falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u basana imanin nan da suka yi yanzu wajen taba amfani da shi ba lokacin da suka ga azaban mu iri ɗaya ne da na Fir'auna hatta idza adraka hul garab qala amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin me yasa Allah ya gaya mana cewa wato ya kalma shahada ta yi sai al'ada wa qad afita qablu wa kunta min al-mufsirin sai yanzu bayan wato kai zabo tun da kana cikin mabarrata فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية saboda haka ka bar kuma wannan walaikatu tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni kuntu la'an wal ladina yamutuna hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adaban alima Allah baya karbar tuban mutum yayin da yazo gargara an yi ayyuwa abin da yake ji sai da yazo da an fara jin ranka yake ya tuba ya kalmar shahada Allah zai saurare ta ba sam inna allaha yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughayyi haka annabi Allah yana karbar tuban bawa mutakar bai zo gargara ba gargara ai larabci ne ba hauki yake ba mutakar bai zo gargara ba idan ya zo gargara duk abin da zai faɗa oho to saboda haka Allah yake balan ma rahu ba sana yayin da suka ga azaban mu qalu amanna billahi wahda wa kafarna bima kunna mushrikeen balan yakun yanfa'uhum imanuhum ba yadda za ki imanin ki amfani shi lamara abu ba sana yayin da suka ga azabun shi ta kullu ake cewa a tuba domin baka san lokacin da Allah zai karɓi ranka ba kun san mutuwa mutum ya mutu kafin ya mutu ya rashin lafiya akwai rahama babba ai mutuwa ta buji annan kabuwan tsoro saboda mutuwa da rashin lafiya ana sa ran ka koma ga Allah hikima da Allah yake sa mana rashin lafiya kafin mutum ya mutu tauhidin sai tsaya tsaf za ku ga mutum yana ce ganta ga an ya fara cuta sai ganta a kwance na wayo Allah na uwa da ka gan mu yau a kwance ko ko ba haka bane ka gan yawa to wannan cutar tana sa mutum ya koma gari eh daga cikin hikima na rashin lafiya kenan kafin mutuwa mutum ya zo ya rika kafa ba cewa shi ko cuta bai ba Allah baya kanta har kana faɗa wannan cewa ai ni ko rashin lafiya ba ne Firawuna ba bai aka ɗan tarihi kace. Sai aka ce Firawuna shekara goma bai tari ba. Duk da kaga ba nasi ba ne amma ka wato wato kawai kafafarsa da suka bakin da yasa suka faɗa mai wannan. Wata rana wani ya zo mai ƙarfi a jika yace Annabi alaihi salatu wasallam ka ga nan ba na zazzabi ba na mura ba na kaza annabi yake ko ciwon kan nan da ake yi yake jiwaye sai da jiwa sai annabi yake man arada an yanzura ila ahlin nar fa yanzur ilayhi duk wanda yake so ga dan wuta ne kawai ganin sa bai kallon sa akaddul bala al anbiya thumma al amsal fal amsal ai idan Allah annabi cewa idan Allah yana son bawa yi shi minu sai ya jarabi kawai burin ka Allah ya ba jarabawa da zaka iya shine kawai cewa Allah ka iya mana za ga wasu na wannan addu'a da wasu ya shiga ko durusun ba za mu karanta ba to ai mun je karshen sura dama an gane ko ki zo da haka wannan shine Allah ya ce sunnatul lahi ladhi qad khalat fi ibadi wannan ita ce sunnar Allah madaukakin sarki wadda ta riga ta shuɗe cikin bayansa wa khasira hunalikal kafirun sannan wato a wannan lokacin kowa zai gane cewa lallai kafirai sun yi asara ba wai a lokacin za su yi asara ba dama kafiri asara ne ba lokacin za a yi wani siya kowa ya gane cewa sun yi asara abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure ya Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna da Allah da sunan sa kyawawa da kuma gun da madaukaka Allah ya biya kowa bukatun sa na alkhairi muna da wasiri da wannan sura da muka biya muna roƙon Allah da sunan sa kyawawa Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi abinda ba za mu iya ba Allah ka biya mana wanda ta lafiya gida da asibiti Allah ka ba mu lafiya akwai alaji da na wajen sayi da ta tsaye yace yasa amma haihuwa amma ya kira da shi yau bana sabon yana rubuwa za uwar da yar addu'a muna rubuwa Allah wanda mutum da shi ya ga shi kafin Allah wanda mutum da shi ya sa ya zane musu kafara Allah ya ba su ladan dinya dukkan marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya sai ka ba mu ikon mun da Allah ka nuna mana kariya kariya sai ka ba mu ikon mun da wata muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa da domin da madaukaka masu neman aiki da sana'a da jari Allah ka taimake su abinda ba za mu iya ba Allah iya mu duk abin da muke jin tsoro Allah ba kai mana magana kana roƙon Allah da sunayen da jawawa da kuma wanda maka fata har da mu Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah kada ka bar mu da za mu kawo kuma Allah ka ba mu shugabanni na gari muna roƙon Allah da sunayen da jawawa da kuma wanda maka fata waɗanda suka ta aure a gaba da wanda aure ka zo a gaba Allah ka shiga da mu maza ta ma Allah ka shirya mana su ka dora ka hanya mai jijiya muna roƙon Allah da sunayen da jawawa da kuma wanda maka fata Allah ka shiga al'amuran mu اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتبعك واتبعنا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم.